بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تابع زامجي من زمالا زي كاو بيانا وسوء إما أكان أبن ديشا في جهمية زي فارد عبد الله ابن المبارك نعم
أحسن الله إليكم عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى حدث قال حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك قال كان ابن المبارك يقول الجهمية كفار سمعت الحسن بن عيسى يقول الجهمية ومن يشك في كفر الجهمية حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حد قال حدثني محرز بن عون قال حدثني أبو سهل يحيى بن إبراهيم وكان يلقب راهوية قال قال ابن المبارك ليس تعبد الجهمية شيئا حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني سلم بن رستم أبو صالح قال حدثني يحيى بن إبراهيم أبو سهل راهوية قال كنت أدعو على الجهمية فأكثر فأكثر فذكرت فأكثر أحسن الله إليكم فذكرت ذلك لعبد الله بن المبارك ودخل قل- ودخل قلبي من ذلك شيء فقال لا يدخل قلبك فإنهم يجعلون ربك الذي تعبد لا شيء حد- حدثني أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي قال حد- قال سمعت محمد بن أعين يقول سمعت النضر بن محمد يقول من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون مخلوق فهو كافر قال فأتيت ابن قال فأتيت ابن المبارك فقلت له ألا تعجب من, من أبي محمد قال كذا وكذا وقال هل, هل الأمر إلا ذاك وهل يجد بدا من أن يقول هذا حدثني أبو عمرو محمد بن عبد العزيز بن أبي رمزة قال سمعت أبا الوزير محمد بن أعين قال سمعت النضر بن محمد يقول من قال في هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون مخلوق فهو كافر فجئت إلى نعم أحسن الله إليكم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر فجئت إلى عبد الله بن المبارك فأخبرته فقال صدق أبو محمد عافاه الله ما كان الله عز وجل يأمر أن نعبد مخلوقا وذكر أبو بكر محمد بن أبي عتاب الأعين قال حدثنا حمزة شيخ من أهل مروى قال سمعت ابن المبارك يقول من قال القرآن مخلوق فهو زنديق حدثني حدثني أحمد بن حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق قال سألت عبد الله بن المبارك كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل قال على السماء السابعة على عرشه ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض حدثنا, حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد- عبد الله بن المبارك يقول إنا نستج- نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز, ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية حدثنا حدثني أبو محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن نصر قال أخبرني رجل عن ابن المبارك قال قال له رجل يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله عز وجل من كثرة ما أدعو على الجهمية قال لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء نعم عبد الله بن المبارك آه، عبد الله بن المبارك بن واضح إمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام الإمام العالم الثقة الثبت المجاهد الجواد ga dukiya ga ilimi ga ƙarfi ga jarumta ga tsoron Allah ga zuhudu shine alhafiz ina ga yace ijtama'at fihi kullu fisalul khair duk wani hali na kware Allah ya bashi Allah ya tattara ya danka mushi Allah ya jira shi da gafara Ah, ya rasu shekara ta 181 yana da shekara 60 da 63 to shine malam ya samu hadisi daga al-Hasan bin Isa maula Abdullah bin Mubarak ya gabata cewa kana ibn Mubarak yaqulu al-jahmiyyatu kuffar kamar yadda muka ji dai a baya sannan daga dai ibn Isa yake cewa shi da kanshi aljahamiyyatu wa man yashukku fi kufri aljahamiyya wato aljahamiyya ka- wato ainihin kafirai eh, jahamiyawa wa man yashukku fi kufri aljahamiyya istifham ne na ta'ajjub wake shakku akan kafircin jahamiyya wato kafircin su a fili ne shakku kan kafircin su shi ma kafin Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi daga Muhriz ibn Aun Abu Sahal yahya ibn ibrahim wanda ana mai lakabi da rahuya ba ibn rahuya ishaq ba wannan lakabin shi ne rahuya yace ibn al-mubarak yana cewa laisa ta'budu al-jahmiyatu shay'a jami'a ba ba komai suke bauta mawa tunda duk wata sifa da Allah ya ba kan shi sun ce ba ba shi da ita to babu shi ke sun kai mutaka gurin kore Allah subhanahu wataala shi yasa hafiz hakami cikin jawhara yace kalla walastu li rabbi min mushabbihatin la minni ولست بجهمي أخا جدل يقول في الله قولا غير ما يريد يكذبون بأسماء الإله وأوصاف له بل لذات الله قد جحدوا sun kore sunaye sun kore sifofin Allah kai sun ma kore Allah din gaba da don da abinda ba shi da suna ba shi da sifa to babu shi wanda as-safarini ya ambata cikin aqidar shi da abinda bai da suna bai da sifa to babu shi ko fatalwa da babu ita tana da suna sifar ce bata da an gane ku daga ahmad ibn ibrahim halliyau salim ibn riskum abu salih majhulul hal yahya ibn ibrahim abu sahalin rahuya da har yanzu yace kuntu ad'u ala al-jahmiyya na kasance ina majahamawa bakar addu'a fa akthiru fa akthiru ba fa akthiru ba muka karanta ba fa ukthiru ma'ana ina yawaita yi musu addu'a Allah ya yi musu Allah ina yawaita yi fa zakartu zalika li Abdullah ibn al-Mubarak sai na samu Abdullah ibn al-Mubarak na bashi labari ni fa dama wannan na taso su da yawa wa dakhala qalbi min zalika shay'un wani abu ya shiga zuciyata wai kamar ya kamata in dan rangwanta musu shedan ne yake so ya yaudare shi fa qala la yadkhulu qalbaka karka bari wannan abun ya shiga zuciyarka fa innahum yaj'aluna rabbaka alladhi ta'budu la shay' ubangijin da kake bauta mawa a gurinsu ba komai ne shi don me za ka raga musu kunya mara kunya asara abu ja'far ahmad bin sa'id ad-darimi ya gabata ya ji muhammad bin a'yan yana cewa ya ji an-nadr ibn muhammad yana cewa innani ana fadin allah ta'ala innani ana allah la ilaha illa ana fa'buduni duk wanda yace wannan aya makhluqun ne fa huwa kafir قال فأتيت ابن المبارك فقلت له nazo gurin ibn mubarak na bashi labari gashi gashi ga abinda an-nadhr bin muhammad yace abu muhammad yace ala ta'azabu min abi muhammad ba za kai mamakin abinda abu muhammad yake fada ba qala kaza wa kaza yace kaza yace kaza yake ga mai ibn al-mubarak qala wa halil amru illa zaka fa ida ma hakan inji ibn al-mubarak to me suke tsammani dama in ba haka ba ga dangane da jahamiya wa hal yajidu buddan min an yaqula hada ya ma isa ya faɗi maganar da ba wannan ba ya isa ya ki faɗan wannan maganar shine hal yajidu buddan yana da wata makawa akwai abin da ya isa ya hana shi faɗin wannan magana in dai da imani da takawa dole ne kawai gaskiya a faɗe ta Abu Amr Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Abi Rizma wanda yake yana cikin rijalul shaykhaini tsika ne yana cikin gabaka ta goma ya rasu 241 ya ce ya ji abulwazir muhammad bin ayan ya ce ya ji annadur ibn muhammad shi dai wancan annadur ibn muhammad aljurashi ke na maula bani umayya al-yamani fikatun lahu afrad من قال في هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر يتي فجئت عبد الله بن المبارك فأخبرته فقال صدق ابو محمد عافاه الله هذه يمي الدعاء الله امن تدش ما كان الله عز وجل يأمر أن نعبد مخلوقا أي الله في أمرتهم مبوتا مواها للتابة أبو بكر محمد بن أبي عتاب الأعين وليك صدوق من الحادية عشر يا رسول الذي بيدا أربعين ديدي من رجال مسلم والأربعة يتي يا حمزة hamzan nan mubahami ne yace shaykhun min ahli marwa kuma malami ne na garin garin marwa yace yaji ibn al-mubarak yana cewa man qala al-qur'an makhluqun fa huwa zindiq wanda yace qur'ani halitta ne zindiki ce wannan mutumin zindiki ya zo cikin wasu riwayoyi na hadisin fa huwa kafir da zindiki da kafiri san makal daga Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi Ali ibn al-Hasan ibn Shaqiq ina cikin rijal na al-Jami' bayan al-ilm ko na ibn Abd al-Bar ali ibn hasan ibn shaqiq da shi da mahaifinsa yace ya ji abdullahi ibn mubarak ya tambayi ibn mubarak kaifa yanbaghi lana an na'rifa rabbana azza wa jalla ya ya kamata mu san ubangijin mu qala ala as-sama'i as-sabi'a ala arshihi yana saman bakwai sama ala arshihi shikenan babu wata wani kwatance da ya wuce haka tunda shi ya faɗa daga shikenan wala naqulu kama taqulu al-jahmiyatu innahu hahuna fil ard ba ma faɗa yanda jahmiya suke cewa ya Allah yana nan a ƙasa yace ai saboda huwa Allahu fis samawati wa fil ard shi ko alalun wafil ardi istinafi wafil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum didda yana sama amma a ƙasa da abin da kuke fada yana sanar da shi da abin da kuka koye Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi daga Ali ibn al-Hasan ibn Shaqiq Halliyau yace yaji ibn al-Mubarak yana cewa inna nastajizu an nahkiya kalam al-yahudi wan nasara wala nastajizu an nahkiya kalam al-jahmiyya muna halatta mutum ya ruwaito ya hakaito maganganun yahudu wa nasara amma ba mu halatta ya hakaito maganganun jahamiya har yanzu jahamawa akwai abubuwan da suke faɗa wanda ba a sanar da ɗaliban ilimi sai dai a faɗa ma kaɗan daga ciki wasu abubuwan sai a yi shiru ba a banza kaga an yi layya da su ba ake ta kakkashe su duk su jaham duk kashe su aka duk kashe su aka su da ɓannarsu ta kai ɓanna har hakan ya kai su zuwa ga ilhadi har ma wani kaji ya fito yana cin gyaran Allah wani ya rubuta Qur'ani wai tanaqudul Qur'an ko tanaqudatul Qur'an kaga irin wannan har gwara ma ba yahude da shi gwara ba yahude da shi a ibn badda al-ukbari a cikin al-ibana ya fitar da wannan athar yace sadaqa abdullah abinda ibn mubarak ya faɗa zannar gaskiya ce fa innal ladhi tujadilu alayhi hadhihi ad-da'ifatu da'ifatu ad-dullal abinda wa'annan bangare batattu na jahamiya suke gaddama akan shi wata tafawwabu bihi min qabihil maqali fillahi azza wa jalla tatahawwabu al-yahud wan nasara wal majus an at-tafawwuh bihi wala abubuwan da jahamawa suke faɗa na kazanta da muni su jingina ma Allah ta'ala yahudu da nasara ma suna tsoron faɗinsu suna tsoron su faɗo wa'innan maganganu ta tahawwabu yani daga alhawbu alhawbu shine al-ithm wace ta'athama yani khafa al-wuqu'a fil ithm suna tsoron su faɗa kai su shiga cikin zunubi daga Muhammad ibn Ishaq shine dai as-Saghani ko as-Saghani daga Ahmad ibn Nasir ibn Malik yace akhbarani rajulun an ibn al-Mubarak annahu qala qala qala lahu rajul ya aba Abdurrahman wani yace mai ibn al-Mubarak qad khiftu Allah azza wa jalla min kathrati ma adaru ala al-jahmiyya ni na ma fara tsoron Allah so da yawan addu'ar da nake ma wa jahamawa muna ina musu kazaman kalamai abun ya fara taba zuciyata qala la takhaf yace kakka ji tsoro فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء suna tsammanin suna riya cewa Allahnka da ke sama ba komi ne daga karkaji wani har yanzu baka faɗi komi ba akan su yi ta gayi kawai yana cikin abin da ake yaba maruwaita da rijal akan shi gurin tarjama sai a ce wa kana shadidan ala ahli al-ahwai yabo ne yabo ne wannan muttafaqun alaihi ne yabo ne aka zo sai a ce irin su nu'aym ibn muhammad misali irin su sharif ibn abi abdullahi al-qadi sai a ce yana tsananta wa yan bid'a kaga yaba mushi ake tunda ijma'i ne abu usman as-sabuni ya hakaito a cikin aqidatu salaf cewa ijma'i ne na magabata akan gallaza ma yan bid'a da kuntata musu da ainihin nuna musu adawa da kiyayya sufu zai fa cewa suke in kun hada a hanya da dan bid'a ka kauda hanya fajid fi dariqi ghairi ka canza hanya an ka hadu yace an kama dan bid'a murmushi ka ba da gudunmawar rusa addini a anta ala hadmin islam saboda duk wannan karar da mujamala ita ta kai waɗanda suka halaka inda ta kai su da yawan wanda kaji ana ce mai dal mudil asali da ahli sunnan ne daga wani aboki da yayi dan bid'a yana mai kara yana mai har ya zulmi ya shi da mai kuwancan halaka wal qatru minhu tadaffuq al khuljan na'am
سفيان بن عيينة نعم. رحمه الله تعالى حدثني غياث قال حدثني غياث بن جعفر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول القرآن كلام الله عز وجل ومن قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر حدثني محمد بن إسحاق الساغاني قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن المحرزي قال حدثنا محمد بن جنيد عن سفيان بن عن سفيان بن عيينة قال من قال القرآن مخلوق كان محتاجا أن يصلب على ذباب يعني جبل عبد الله بن إدريس نعم.
رحمه الله تعالى سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة بن ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي شيخ الإسلام محدث الحرم يا كسنتي ثقة ثبت إمام حجة يا كسنتي يلور إلمي قري مالك كان يقول لولا مالك وسفيان لضاع علم الحرم أو علم الحجاز وذهب علم الحجاز بعد مالك بن أنس ده سفيان بن عيينة وعلم الحجاز ده يا تبي يا بلبلتي zahabi ya ce ittafaqatil ummatu ala al-ihtijaj bi ibn uyayna duk duniya kowa ya yarda ibn uyayna hujja wa amanati an yarda da amanar shi wa kana yudallisu lakin la yudallisu illa an thiqa ko kaji ya koye mutum ba ta dalisi ne na cutarwa ba wani dalili ne daban akwai waɗanda suna koye wasu sunaye ba su ambatansu amma ba dan dungu ba ba irin tadlisi na su baqiya da sauransu ba ina fata an gani to ibnu uyayna babban malami ya rasu shekara ta 298 to eh qiyat ibnu ja'far qiyat ibnu ja'far wanda yake saduqun min rijal ibn majah min tabaqati al-ashira yace yaji ibnu uyayna yana cewa al-qur'anu kalamullah qur'ani maganar Allah ne man qala makhluqun faqad kafara wanda yace qur'ani halitta ne ya zan arni wa man shakka fi kufrihi fa huwa kafirun dan can mun hada su wanda yayi shakka akan kafircin bajahame shi ma kafiri ne to sai dai ko in shubha ce in jahili ne shi dan kun ba haka ba arnan za su yawa dan da yawan mutane yanzu wannan karatun ya musu nauyi fa kafin na ta yawo ana- ana ta fasin fasin da kafur wancan arne wancan arne wani gani zai yi to ku ba ku da aiki sai kafurta mutane ito ai shi yasa aka saukar da suratul kafirun yanda muke da mu'minuna muna da kafiruna muna da munafiquna da a qur'anin Allah na'am na'am na'am na'am mm. eh la yablughu malakun mukarramun wala nabiy ya ce wa menene wa- wa manzilatin tamkiniya ko takwiniya haka ne farko farko littafin Mm, farko farko ne farko Mm, abin mamaki ma abin haushi ma wani rawa fi duwa yau sai rawa fi za shi shi a yi shi kana kafutar da su gani yake ka kamar ka tsananta ko kai wani haddadi ne Eh, ko wani bakhawarije ne kai wani abin da zai ma kallo kenan abin da yasa eh yanzu musamman wannan hawadith da suka faru dama kuma hadafin shi'a da turawa shine ku- ku kasance jani talau kawai ku ya zamanto zahiri kawai kuke kallo a ai suna yaƙi da yahudawa ai suna kaza ai suna kaza suna suna yaƙi da yahudawa yau hitler ma ba yaƙi da yahudawa ba akwai wanda ma ya ragargaje su ma kamar hitler ko bakin arne ne su da aka dan sun yaƙi da yahudawa ba su hun bai na hun shari'u duk tafiyarsu ɗaya ɗan wane da ɗan ƙani kai har gwara ma wasu wasu yahudawan da ɗan shi'a tunda ba yahude duk musulmi duk riɗewar shi ya san wannan arne ne amma yana ma ɗan shi'a kallon ɗan uwan shi yana ma ɗan shi'a har kaga wani yana postin yana yaba wasu wani ayatin layi ayatin lati ne ba ayatin layi to kaga ai abinda muka faɗa ɗazin wai dan makar wani ya ce a ahlus sunna ne suka ce su yan shi'a ba musulmi a su da kansu suka ce addinin su daban namu daban su da kansu suka faɗa Allah ya kyauta saboda haka kun ji dai magabata in ji ibn uyayna wanda kaga su shafi'i ma suna yaba shi almajiransu ce ba duk wanda ya shakka kan kafircin wanda ya ce ƙur'ani makhluq ne wanda aqida ce ta jahamiyya bidun istithna gwara mu'tazila cikin su akwai waɗanda ba su da aqida amma jami'a dukkan su suna da aqida ta kalkul qur'an ita kadai ta isa ta kafurtar da su balle bayan ita suna da wasu kufuriyat din da yake jam jammun kafir wanda ya shakka kan kafircin wannan kafiri ne dama ka'ida ce mai shakka fi kufril kafiri fa huwa kafir inda wanda ya shakka kan kafircin kafiri yana shakku akan musuluncin musulmi ma shi da kanshi yana shakku wai shi ma musulmi ne ko ba musulmi ba tunda lalibe yake cikin duhu a kuge yake ban kaura yake Allah ka tsari as-saghani daga Muhammad bin Abdurrahman al-Muhrizi daga Muhammad bin Junayd daga Ibn Uyayna yace al-Qur'anu man qala القرآن مخلوق كان محتاجا أن يصلب على ذباب duk wanda ya ce ƙur'ani halitta ne yana da buƙatar a tsire shi a saman dutse ya'ani jabal suna cewa zubab sunan ainihin wato wani dutse ne a madina na a madina
ahsanallahu alaikum عبد الله بن إدريس رحمه الله تعالى قال حدثني الفضل بن الصباح السمسار قال وسألت أبي عنه فقال أعرفه ليس به بأس قال كنت عند عبد الله بن إدريس رحمه الله تعالى فسأله بعض أصحاب الحديث ممن كان معنا فقال ما تقول في الجهمية يصلى خلفهم قال الفضل ثم اشتغلت أكلم إنسانا بشيء فلم أفهم ما, ما رد عليه ابن إدريس فقلت للذي سأله ما قال لك فقال قال لي أمسلمون هؤلاء أمسلمون هؤلاء أمسلم لا ولا كرامة لا يصلى خلفهم قلت للفضل بن الصباح سمعته سمعته يقول هذا لابن إدريس وأنت حاضر سمعته يقول هذا لابن إدريس وأنت حاضر قال نعم سمعته قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني أبو جعفر السويدي عن مقاتل قال سألت عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف الجهمية قال أمؤمنون هم حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن يوسف يوسف الزمي يوسف يوسف الزمي قال حضرت عبد عبد الله بن إدريس فقال له رجل يا أبا محمد إن قبلنا إن قبلنا ناس يقولون إن القرآن أحسن الله إليكم إن قبلنا ناس يقولون إن القرآن مخلوق فقال من اليهود قال لا قال من فمن النصارى قال لا قال فمن المجوس قال لا قال فممن قال من الموحدين قال كذبوا ليس هؤلاء بموحدين هؤلاء زنادقة من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله عز وجل مخلوق ومن, ومن زعم أن الله تعالى مخلوق فقد كفر هؤلاء زنادقة هؤلاء زنادقة قال ابن الدورقي وأخبرني بعض أصحاب أصحابنا عن الزمي قال وقرأ ابن إدريس بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله مخلوق والرحمن مخلوق والرحيم مخلوق هؤلاء زنادقة حدثني محمد بن هارون أبو نشيط قال حدثني محمد بن عيسى الطباع قال سمعت ابن إدريس أنه سئل عن قوم يقولون القرآن, القرآن مخلوق فاستشنع ذلك وقال سبحان الله شيء منه مخلوق وأشار بيده إلى فيه
عبد الله بن إدريس من الأئمة أئمة السنة الكبار عبد الله بن إدريس ابن يزيد بن عبد الرحمن الإمام القدوة الحجة أبو محمد الأودي الكوفي أحد الأعلام أبو حاتم يكيتي وهو إمام من أئمة المسلمين الحجة يا رسول شكرة دليل تسعين دبيو رحمة الله تعالى عليه ga isnadi nan daga alfadul ibn sabbah as-simsar sai ya kawo wasa'altu abi anhu fa qala a'rifuhu laysa bihi ba'sun wannan jumla ce i'tiradiyya tawdihiyya eh yace alfadul ibn as-sabbah as-simsar kuma dama na tambayi babana game da shi yace ba ba shi da matsala eh yace na san shi ba shi da matsala laysa bihi ba'sun to laisa bihi ba'as daga gurin sa imamu ahmad tawfiqin ne mun san ita ana wato ya danganta wa ya faɗe ta in suna sa'i suka ce laisa bihi ba'as tawfiqin ne haka su ahmad amma gurin su haka ibn ma'in shi ma ya ce laisa bihi ba'as masu bukhari da wasu sun sun ce la ba'asa bihi to wani nau'i ne na tajrihi yawa ita saman katanga take ko ina tana iya wuntsalawa ko dama ko hagu to yace ya kasance gurin Abdullahi ibn Idris rahimahullah sai wani daga cikin almajiran shi ya tambaye shi abin man kana ma'ana cikin wanda suka halarci darasi tare da su faqala ma taqulu fil jahmiyya yusalla khalfahum me zaka ce game da jahmawa za a iya salla a bayan su qala al fadl thumma thumma ishtagha thumma ishtaghaltu ukallimu insanan bi shay'in al fadl ibn muhammad an batan shi ya gabata yace sai na shagaltu ina ma wani magana al fadl ibn sabbah afwan shi marwayacin yace sai na shagaltu bayan an mai wannan tambayar ina ma wani mutum magana falam afham ma radda alaihi ibn idris kun ga amana ta ilimi ya ba shi amsa amma ban gane me yace ba kuma ana karatu amma a kira ka ko amma me sai irin nan da aka sa musu ranan nan an gane ko wanda aka yi madarman nan yana zaune hankalin shi na kan saboda lokacin ba san ya saba mata na'am ba wanda suka kwambi ba ko na'am fakultu lillazi sa'alahu sai na ce ma wanda ya tambaye shi kaga kirikiri yanzu isnadin shi ya zama nazil gani a nan take amma kuma bai ji ba yanzu dole sai dai daga ɗalibin malamin shi zai ji wanda da abokin karatun shi ne yanzu ya zama malamin shi nan take na'am ma kala laka me yace maka su sun fi kishin ilimin in wani ne gani zai yi a kawai shi ke fa kala kala li ce mun yayi a muslimuna haula'i a muslimuna haula su jahamiyan nan musulmai ne wa'annan mutanen musulmai ne an fahimta tambaya ce ta inkari ma'ana ba musulmai ne ba la wala karama zancen ai sallah bayan su ina ba wata kara shine la karama la yusalla khalfahum ba a sallah bayan su qultu lil fadl ibn sabbah inji abdullah sai nace ma al fadl ibn sabbah sami'tahu yaqulu hadha li ibn idrisa kaji yana ce ma ibn idrisa haka kan cewa za a iya sallah bayan jahamiya tunda ya lura isnadin akwai ya dan shagaltu sai da ya kara istitbati daga nan ma zaka kara gane abdullahi thabtun wa anta hadirin kana gurin kala na'am sami'tu na'am
kaga yi istifbati yayi tabayyuni abu ya ƙara tabbata kuma kaga mun ƙara samun nutsuwa Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi daga Abu Ja'far as-Sawidi daga Muqatil wannan Muqatil ba Ibn Sulaiman wannan Ibn Muhammad Muqatil Ibn Muhammad a Ibn Nasr ar-Razi wanda ambatan shi ya zo cikin jarh wa ta'dil Abu Zur'a ya wathaka shi yace kana thiqatan ma'muna abu hatim ya ce kana thiqatan fahima a suna da yawa mukatis mukatil bin muhammad to yace sa'altu abdullahi ibn idris an salati khalf al-jahmiyya fa qala amu'minuna hum to mu'minai ne su da zaka yi sallah a bayan su cikin khalqu af'al al-ibad na Imam al-Bukhari yace ma ubali sallaitu khalfa ar-rawafid wal jahmiyya am sallaitu khalfa al-yahudi wan nasara yace da in yi sallah bayan dan shi'a da bajahami da in yi sallah bayan bayahudi da kirista duk ɗaya ne in dai zan iya sallah bayan bajahami mai cewa qur'ani halitta ne to zan iya sallah bayan bayahudi tunda duk tafiyarsa daya daga Ahmad bin Ibrahim al-Dawraqi daga Yahya bin Yusuf az-Zimmi yace ya halarci Abdullah bin Idris sai wani mutum yace mai ya Aba Muhammad inna qibalana nasan lalle a wajen mu a garin su kenan akwai wasu mutane yaquluna suna cewa innal qur'ana makhluq fa qala min al-yahud yahudawa ne su kala la min an-nasara fa min an-nasara kala la kala fa min al-majus majusawa ne kala la kala fa mimman wasu kalan mutane ne kuwa inna a gani don su mutanen hijaz wa'annan bidiyoyin duk daga baya suka zo gare su har ru'in ga shigantaka na sufaye ba maliku kamar yadda yake cikin tartibul madari na alkazi iyad aka ce maliku ga wasu can suna ambatan allah suna tsalle suna rawa suna kaza sai ce a majaninu mahaukata ne aka ce ya ce a su biya min hun wuraren ya kananu ka ce a ya ce amma musamman nan mai hankali zai iya yi wannan aikin ba ba za ce ma duk tsallan da kai lada za ka samu dama wani tsohon dan gala ne dan suware ne kawai ya ji ya nemi katon carbin shi an ce kuma ga can zai yana dan boyewa ya zai samu zunubi nan kuma an ce lada zai samu kuma har yau ga abinci wa qalu sakirna bi hubbil ilahi wa ma askara al qauma illa al qaisa kawai kwanuka ne suka buge sai suka shiga maye mayan ma akwai na koshi yayi da wata barta yadda yunwa ba ta yiwa ana wasu wannan zikirin na kafa ɗaya kana ganin ba koshi suka yi ba koshe suke famimman daga ina suke kala minal muwahidina daga cikin mumine masu tauhid inda ma minal musulmi ya ce ce minal muqala kada bukariya suke yi laisa haula muwahidi wannan ba masu tauhidi ba haula izanadiqa من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله عز وجل مخلوق duk wanda ya ce ƙur'ani halitta ne to ya ce Allah ma halitta don maganar Allah ne da nassin alƙur'ani to maganar Allah kuma zatin shi take bi idan maganar shi makhluka ce kenan shi ma makhluki ne man qala inna Allah khaliqu qawlihi faqad istahalla ibadatal awthan yace wa man za'ama anna Allah ta'ala makhluqun faqad kafara haula'i zanadiqatun haula'i zanadiqa maimaita litaukidi wa ta'yid ibn ad-dawraqi yace wasu daga cikin almajir malaman su sun bayar su labari daga azim yace ya karanta wa qara ibn idris ibn idris ya karanta bismillahir rahmanir rahim fa qala Allahu makhluq mamaki ne yake yanzu a ce Allah shi ma makhluq ne war rahmanir rahim makhluq sai subhanahu haula'i zanadiqa masu faɗin haka arna ne bakaki muhammad bin haruna abu nashitin da yake sadukun ne bin rijalin nasa'i ya rasu 258 tana cikin tabaka ta 11 daga muhammad bin isa tabba yace ya ji ibnu idrisa an tambaye shi game da wasu mutane masu cewa alqur'anu makhluq fastashna'a zalika sai ya munanta wannan maganar ya ga munanta استشنع الأمر اعتبره أمرا شنيعا وقال سبحان الله سيسركي أتبتغ الله شيء منه مخلوق وانا أبو دغ الله سفر شي أتي كما هلت أتي وأشار بيده إلى فيه أي إشارة دهنين شزوا غواكين شو يرفي باكين شي كي إيه يسألي كان شي دغ أنبتا وانا دولة نعم وكيل أحسن الله إليكم الجراح رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البصري الطريق قال سمعت وقيع بن الجراح يقول اما الجهمي فاني استطيعه بالكتاب والا قتلته حدث حدثني ابو بكر بن ابي شيبه قال بلغني عن وقيع انه قال من زعم ان القران مخلوق فقد زعم انه محدث ومن زعم انه محدث فقد كفر حدثني احمد بن ابراهيم قال حدثني ابو جعفر السويدي قال سمعت وقيعا وقيل له ان فلانا يقول ان القران محدث فقال سبحان الله هذا كفر قال قال السويدي وسالت وقيعا عن الصلاه خلف الجهميه فقال لا يصلى خلفهم حدثني احمد بن الحسن ابو الحسن الترمذي قال سمعت هريح بن وقيع يقول سمعت سمعت وقيعا يقول من زعم ان القران مخلوق فقد زعم انه محدث يستتاب فان تاب والا خلفت رقبته سمعت ابا خيثمه زهير زهير بن حرب قال اختصمت انا ومثنى فقال مثنى القران مخلوق وقلت انا كلام الله فقال بقيع وانا اسمع هذا كفر من قال ان القران مخلوق هذا كفر قال مثنى يا ابا سفيان قال الله عز وجل ما ياتيهم من ذكر من وقيع محدث فاي فاي شيء هذا فقال وقيع من قال القران مخلوق هذا كفر حدث حدثني سوار سوار بن عبد الله القاضي قال حدثني حدثني رجل سماه سوار ونسيت اسمه قال سمعت وخيعا يقول من قال القران مخلوق فهو كافر حدثني ابو بكر بن زنجويه قال حدثني محمد بن داود الحداني قال سمعت وقيعا يقول القران كلام الله عز وجل انزله جبريل على محمد عليه الصلاه والسلام كل ساحر هوى يعرف الله عز وجل ويعرف من يعبد الا الجهميه لا يدرون من يعبدون بشر البليس واصحابه قال أبو عبد الله قال أبو عبد الرحمن وذكر حسن بن البزار قا- قال وأخبرني إسحاق بن أبي عمرو قال قيل لوكيع في مباحث الجهمية قال لا تؤكلوا هم مرتدون حدثني محمد بن إسحاق السرغني قال حدثنا أبو حاتم الطويل قال قال وقيل من قال إن كلامه ليس منه فقد كفر ومن قال إن منه شيء شيئا مخلوقا فقد كفر قال حدثني محمد بن إسحاق السرغني قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا السويدي قال سمعت وقيعا يقول من قال القرآن مخلوقا فقد كفر نعم وكيع بن الجراح وكيع بن الجراح ابن مليح السوائي أبو سفيان الكوفي أحد الأئمة الأعلام كان شي أحمد بن حنبل أنا تأمار أتعيني مثل وكيع قط يحفظ الحديث ويذاكر بالفقه فيحسن مع ورع واجتهاد ولا يتكلم في أحد بايا جيبا ومتانا كركي amma banda yan bid'a ka san yi ma yan bid'a giba ibada ne salaf ke cewa ta'ala naghtab fillah zo mu ci naman wasu mu samu lada eh su yan bid'a an ci naman su lada ake samu la hurmata li ahli bid'a su ba su da wata alfarma kai makaruwa giba zaka samu zunubi amma in dan bid'a an kai giba shi lada zaka samu ko ne ya kamata ka gane cewa bid'a ta fi kabira hadari gashi an ce baya baya magana kan kuwa amma ai zamu ji imana waki ibn al-jarrah ar-ru'asi na ga yara su 197 ya samu daga abu abdullah muhammad ibn isma'il al-wasiti ad-darib wanda yake sadukun ne min rijali at-Tirmidhi wa Ibn Majah ya rasu 258 wa min al-hadiyata ashar yace yaji Waki' ibn al-Jarrah yana cewa amma al-Jahmiyyu fa inni astatibu shi dai ba Jahami yazo a cikin Abu Dawud da cewa yana nufin Bishrin al-Marisi ba Jahami fa inni astatibu zan bashi damar tuba fa in taba in ya tuba shikenan in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din sai dai shi tuba dan bid'a sai an gwada shi yau arni in ya musulunta shikenan an yadda ya musulunta amma dan bid'a irin wannan in ya musulunta ba a bashi amanna kai tsaye gwada shi ake dan shi yasa ma wasu ba su yarda da tubar zanadika akwai sabanin malamai akan mas'ala wanda suke ganin zindiki ko ya tuba a kashe shi ta mai amfani a lahira inda gaske ne so da yawan su an sha gwada su su ce sun tuba kuma su dawo su ci gaba da da wannan bannar tasu e kuma ba a bashi kai kai kai kai abba daga tuwon shi a bashi aji a ganganci ne wani ganganci ne ganganci ne ai sai ya dau shekaru kafin a kankare mushi wannan shuboyin da wannan gubar wannan tsatsar da zuciyar shi ta yi sai an dau lokaci ana sa ban sani kuke ce ma sanfefa ba abin goge katakon nan ko yawa to sanfefa ta sunna sai an dau tsawon lokaci ana dirzar zuciyar shi da ita kafin ya tuba a ya dawo daidai yawa na'am wa ilaiku to da ka sai ya ce fa in taba in ya tuba wa illa in ya ki tuba qataltuhu zan kashe shi inda yana nufin lauka na al'amru biyadihi daga abubakar ibn abi shayba wanda imamul a'imma ne tun da malamin su bukhari da muslim da su rijal bukhari wa muslim abu dawud nasai ibn majah kaga ko ai malamin manya ne fiqatun hafizun sahibu tasani shine mai musannaf yana ana ana walawala da littafin shi Allah ka tsare yace balagani an waki'il labari ya iske ni daga waki' ibn al-jarrah annahu qala man za'ama anna al-qur'ana makhluqun faqad za'ama annahu muhdath duk wanda ya riya cewa alkur'ani halitta ne kenan ya riya cewa qur'ani kirkirar shi akai daga babu to wa man za'ama annahu muhdathun faqad kafara wanda ko yace qur'ani halitta ne to ya kafirta duk da akwai nau'i na ihdasi na jaddada wani hukunci ko kuma saukar da wani hukunci wanda da babu shi ita maganar Allah subhanahu wataala sifa ce azaliya abadiya amma qur'ani akwai wato wasu ahkam waɗanda daga baya aka saukar da su اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ina fata an gane to can da yace muhdath makhluq yake nufi in dai muhdath na khalqu ne mutun yake nufi to ya zama arni an fahimta ko amma muhdath da ma'anar lokacin da Allah ya ga dama ya fade shi to wannan haka nan ne dama ita sifatul kalam azaliya min jiha wa sifa tahta al-mashi'a min jiha min jiha daga Ahmad ibn Ibrahim yace Abu Ja'far As-Sawidi aw As-Suwaidi ya bashi labari yace ya ji waki yana cewa inna fulanan yaqulu inna al-Qur'ana makhluq muhdath lalle wani yana cewa fa Qur'ani muhdasi ne fa qala subhanallah hadha kufr shi wannan kafirci ne yace wa sa'altu waki'an an salati khalfa al-jahmiyya fa qala la yusalla khalfahu duk wani fa malami mu'tamadi yace ba a salla bayan jahmiyya daga Ahmad ibn al-Hasan ibn Abu al-Hasan Ahmad ibn al-Hasan Abu al-Hasan at-Tirmidhi ba Tirmidhi mai sunan ba gari ne kawai suka hada wanda yake thiqa hafiz min al-hadiyata 10 malamin Bukhari ne na'am hadiyata ashar ɗarasu 250 ya ce sami'tu malihab na waki'a waki'a ya sama ɗan shi sunan kakan shi wanda shi a ibn hibban a sani na ba wanda ya wasaƙa shi sai ibn hibban kenan alaƙa idati fi tausiƙil majahil ya ce ya ji waki'a yana cewa man za'ama anna alqur'ana makhluqun faqad za'ama annahu muhdathun yustatabu fa in taba wa illa duribat 'unuquhu kaga hadisin ba ya shafa'u li hadha wa yashhadu lahu yace yaje Abu Khaythama Zuhair ibn Harb Abu Khaythama wanda yake malamin Bukhari da Muslim Abu Dawud da Sa'i ibn Majah Muslim kadai ya fitar da hadisin hadisin shi sama da guda dubu a cikin sahih din shi da yake thiqatun thabtun min al-ashira ya rasu 234 yace ikhtasamtu ana wa musanna mun samu rashin jituwa da ni da musanna faƙala musanna alƙur'anu makhlukun ya ce alƙur'ani makhluki ne wa kultu ana kalamullah ni kuma na ce maganar Allah ne daga daɗin ilimi hannun malamai shi hannun malamai ya karatu faƙala waki'un wa ana asma'u waki'u ya faɗa ina ji ya ce haza kufurun zancen musanna kafurci ne ya ce ƙur'ani makhluk wannan arnanci ne man qala innal qur'ana makhluqun hadha kufr waye ma isa yace qur'ani makhluq wannan kafirci ne fa qala muthanna ya aba sufyan qala allah azza wa jalla ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin kaga ya bi ma tashabaha minhu kenan dama ai annabi ya ce mu kiyaye su ulaika alladhina samma allah fahdharuhum wanda kaga shi mutashabihat yake lalibe yake nema to wannan dan bid'a ne Allah annabi yace kai kai hattara da shi sallallahu alaihi wasallam fa ayyu shay'in hadha me zaka faɗa kan wannan fa qala waqi'un man qala alqur'anu makhluqun hadha kufr duk wanda yace qur'ani halitta ne to wannan kafirci ne kenan muhdath ba ta halitta bace ake nufi ta mashi'a ce حدثني سوار بن عبد الله القاضي ديك ثقة من العاشرة درس 245 min rijali abi daud wa tirmidhi wa nasa'i yace wani mutum ya bashi labari sammahu sawwarun Allahu akbar abdullah yace sawwar ya ambaci sunan mutum wa nasitu wa nasitu sumahu amma ni na mance sunan shi kagan aka tafi akan haddathani rajulun sai a dauka sawwar ne yayi ibhami sai ce amma sawwar ya ambata ni ne na mance sunan shi nan bayan Allah malam kawai in kaji sun ce haka ne haka ne fa ba sa ƙarya ha ba sa ma ƙarya ba ma ƙarya ba dungu ma ba su yi irin su shu'uba ya ce da ya dungu shine tadilisi yayi ya ce da ya tadilisi gwara ya faɗo daga sama ya fashe musamman a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam al-isnadu min ad-din قال سمعت وكيعا يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر وانا ايا تبتا daga abubakar ibn zanjuya wanda yana cikin malaman al'ajuri ko wanda yake thiqa min al-hadiyata ashar ya rasu 258 yana cikin rijalul jama'a malaman ajuri ba kai tsaye ba yace haddathani muhammad ibn daud al-huddani yace ya ji waki'i yana ce alqur'anu kalamullah anzalahu jibrilu ala muhammadin alaihi assalam kullu sahibi hawan ya'rifu ya'rifu allaha azza wa jalla wa ya'rifu man ya'budu illa aljahmiyya duk dan bid'a ya san waye Allah ya san me yake bauta mawa amma banda jahannam la yadaruna man ya'buduna bishrunil marisi wa ashabu su jahamawa ba su san mawa suke bauta mawa ba irin su bishir da almajiran shi da masu ra'ayin shi kaga nan ya ce ilal jahamiya amma yanzu akwai asha'ira da yawa da su ma ba su san wa suke bauta mawa ba saboda jahamanci ya kutsa cikin kowace bid'a kowace bid'a in ba sunna ba sai da jahamanci yayi naso a cikin sa kamar yadda khawarijanci yake duk wani dan bid'a khariji ne duk wani dan bid'a khariji ne an gane ko ahli sunna ne kadai suka samu salama an fahimta ko Allah ka tsare to saboda haka yace su bishir da abokan da almajiran shi ba su san wa suke bauta mawa ba قال أبو عبد الرحمن وذكر حسن بن بن البزاز أخبرني إسحاق بن أبي عمرو قال قيل لي وكيع في ذبائح الجهمية wani kai ce to can aida ana ta zancen sallah in gurin cin abinci ne ba wakil ya faɗa game da yanke-yanke na jahamawa sun yanke kaji ko raguna da su kala la tu'kalu ba a ce hun murtaduna kawai miyan ya gama tsinkewa ga daure kakkaci yawa na'am yace haddathani muhammad ibn ishaq as-saghani daga abu hatim at-tawil yace waki' ibn al-jarrah yana cewa man qala inna kalamahu laysa minhu faqad kafar wanda yace maganar Allah ba daga Allah ba yani ba sifar Allah bace to wannan ya kafirta wa man qala inna minhu shay'an makhluqan faqad kafar duk wanda yace akwai wani abu na sifar Allah minhu anan yani min sifatihi wanda halitta ne to ya kafirta Muhammad ibn Ishaq as-Saghani daga Yahya ibn Ayyub daga Sawidi yace yaji waki'i na cewa man qala al-Qur'anu makhluqun faqad kafar hada qad balagha hadd at-tawatur an an waki'i na'am
أحسن الله إليكم حماد بن زيد ومعتمر بن سليمان رحمه الله تعالى نعم قال حدثني قال حدثني أحمد بن إبراهيم الجرحي وعلي بن محمود بن مسلم الكوفي كلاهما قال حدثنا سليمان سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية وذكر هؤلاء الجهمية قال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء حدثني محمد بن اسحاق السواني قال حدثنا عبيد الله بن يوسف بن الحجاج الجبيري قال حدثنا فطر بن حماد حماد بن ابي عمر الصباغ قال سالت معتمر معتمر بن سليمان فقلت يا ابا محمد اماما لقوم يقول القران مخلوق يصلي خلفه فقال ينبغي ان أن تضرب عنقه قال فطر وسالت حماد بن زيد فقلت يا ابا اسماعيل لنا امام يقول القران مخلوق يصلي خلفه قال سلي خلف خلف مسلم احب الي وسالت يزيد بن زريع فقلت يا ابا معاويه امام لقوم يقول القران مخلوق يصلي خلفه قال لا ولا كرامه قال ابو عبد الرحمن سالته انا من فطر ولم اسمع منه هذا الحديث قال حدثني ابو بكر محمد بن ابي عتاب المؤدب ينزل الكرب ينزل الكرب قال حدثني فطر بن محمد بن واقي قال سألت سمعت أبي يقول سمعت مالك بن دينار يقول الناس يقولون مالك بن دينار زاهد مالك بن دينار زاهد إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها قال أبو عبد الرحمن قال الخاطئ عن إسماعيل إسماعيل بن إسحاق سمعت نصر بن علي يقول أحمد بن حنبل أمره بالآخرة كان أفضل لأنه أتته الدنيا فدفعها عنه نعم حماد بن زيد ابن درهم كان حماد بن زيد بن درهم آه الإمام الحافظ wanda yake wato sheikh ne na rijalul kutubi sita ya rasu 179 wanda yake fiqa thabtun amin to da mu'tamir bin sulaiman ya gabata a baya zancen su duka zai ambata isnadin salim ni ne cewa inna ma da aka tambaye shi ko sami'tu hammad ibn zaid wa dhakara haula al jahmiyya da ya ambace jahamawa ce inna ma yuhawiluna an yaqulu laysa fis sama'i shay'un so suke kawai karshe su ce ma ba komi a sama ma'ana Allah baya sama ai sun magayi sun ce ba a mai makani su ce akwai Allah baya ko ina shine aqida ta asha'ira jahmiya su ce kuma yana ko ina da hululiya kawai akwai shi amma yana ko ina محمد بن إسحاق الصاغاني دقى عبيد الله بن يوسف بن الحجاج الجبيري دقى فطر بن حماد بن أبي عمر الصفار يتي يا تنبي معتمر بن سليمان شي أبا محمد إمام لقوم يقول القرآن مخلوق صلي خلفه لإمامي نيكي توا قرآني هلتاني زين يسلى بينشي فقال ينبغي أن تضرب عنقه أي كما تأسار وينشي بازن تنكي سلى بينشي نمباشنشي يا كما تأكسي فطر يتي وسألت حماد بن زيد فقلت يا أبا إسماعيل لنا إمام يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه فقال صلي خلف مسلم أحب إلي يصلى بايا مسلمي يفسه يواغريني واتواني عادي مسلمي كم مجهولي eh majhulul hal kai sallah bayan shi shi yafi alheri ko da dan gargajiya ne akan wanda zai ce qur'ani makhluqun yace ya tambaye yazid ibn zurai' wanda yake thiqa thabtun min ath-thamina 184 يا أبا معاوية إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه قال لا ولا كرامة إنا باو باو نزكي باو باو أسا باو نمتنشي دي يكي دابل لنتان أبو عبد الرحمن شيني إمام عبد الله كو يتي سمعت أنا من فطر ولم أسمع منه هذا الحديث yace nayi riwaya daga fitr amma dai wannan hadisin bizzat ban ji shi daga gare shi ba shi yasa ya kawo shi ta hanyar wani ne zuwa ga fitr din an gane ya kawo shi ta hanyar Muhammad bin Ishaq da kuma hanyar Ubaidullah bin Yusuf daga Fitr amma yace shi da kanshi ya riwaya daga gare amma wannan dai bizzat bai ji daga gare shi ba wannan aka ga baya mata dalisi ba Abubakar bin Muhammad bin Abi Attab bin al-Mu'addib yace yanzilu al-Karkh yana zuwa garin Kark yace Fitr ya bashi labari a wannan wannan hadisi kenan ya ji ta hanyar malamin shi zuwa ga Fitr ya ce sami'tu abi ya kulu sami'tu malik ibn dinarin ya kulu annasu ya kuluna malik ibn dinarin zahid malik ibn dinar ya ce kai mutane fa suna ce min wani zahidi ne ina da gudun duniya malik ibn dinarin zahid ce innama zahidu umar ibn abdul aziz shi yake cewa ni ina ni ina wani zuhudu masu zuhudu ya ce su umar ibn abdul aziz ne wato yana nufin shi muskini ne muskini ba a cika gane zuhudin shi ba tunda bai kama ba shi ku ibn abdulaziz khalifan duniya ne shi ne ya ce a tattuhu duniya fataraka ha duniyar ta zo gaba ɗaya ya barta wani da za ka ji ana mai laƙabi zahid ahalus sufa a wane ne dama ce bai samu ba ya samu dama sai ya baka mamaki gane ku قال أبو عبد الرحمن قال القاضي يعني إسماعيل بن إسحاق سمعت نصر بن علي يقول أحمد بن حنبل أمره بالآخرة كان أفضل رجائيني لكوتة تزتو وما هكا وما مكي كوتة تاميزتو لأنه أتته الدنيا فدفعها عنه فدفعها عنه دنيا تزوية تنكو ديتا mutumin da kayan shi ko aka sace riga ɗaya gare shi aka sace ta ai barawo ba kirki gare ba eh riga guda mayafi da gyauto ya shanya yana jira a daki su bushe barawo ya sace shine aka gabe zo gurin karatu ba a makka ne majalisin sufyan bin uyayna abokanan karatun sun san ba lafiya ba suka je suka mai sallama yana cikin daki lafiya ba ka zo ba ce lafiya to ya aka yi kayana aka sace subhanal bari mu je mu siyo ma ya ce abu yadda ba wani ya sa kudin shi ya sai mai haka kawai kyautan ma ba ta kowa ba yake ci zuri ya yi dare ya ce ina biyu da mubakarance ya ce a ƙarshe dai a takaicen takaitawa rubutu ya musu suka biya shi aka siyo mayafi aka kawo mai yasa ya gudu da aka ahmad igiya yake tubkawa duk wannan matsayin da yake kai igiya yake tubkawa kuma yana bin kafila ta matafiya yana taya su ɗaukan kaya dako kenan da ɗaura kaya a saman raƙumi da sauransu ana biyan shi in kasa biyadi an gane ku to da haka mu tashi tsaye an gane ku lokaci ma ya taho kuma ba su kare ba ko na so mu kai koda jama'atu minal ulama na saboda lokaci ga makaranta muna iya barin shi haka insha Allah sai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi Abdurrahman ibn Mahdi بإذن الله تعالى بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم